‘Yan uwana masu saurare, na dawo gare ku, a gaishe ku da ƙoƙarin biyar mu sau da ƙafa. Yauwa a garin Ratanga, kowane allazi da nashi amanu, ma'ana dai, kowane gida a Ratanga yana ɗauke da tashi irin matsala. Amma, bari mu saurari shirin rayuwa kenan don mu ji wainar da ake toyawa.
Dabara shalla mai iko Allah shi ke maganin komi. Ina gaisuwa ga duk jama'a ma'aikatan cikin santa, santa ratanga domin aikin ku yayi daidai. Ungo zama cikin likita hangara mai takura ma mata baki da tausayi baki kula ma dan kowa Ungo zama mai rama ga mai kula da dan kowa rama a gaishe ki keke muke yabon kullum aikin ki yayi daidai Sharu saraku walladidi mara imani mai raba arman danta ya shiga daina bugun matarka hakuri.
Shiri na ashirin da shidda soyayya dole ko jiki ya yi tsami.
harkoki sun lalace a ratanga rahama ta ta hirkiyar kananta abdulaziz babban garin 'yan kwallo da ke gabacinmu
Allah amma Abdulaziz ya isa
yau ke ta abdulazizin kike ina kika sa rabi yo wai su basu labarin ne abin da yake faruwa bisa matasanmu ha ciki dai kike so malati dai kike so kishi da Allah he
ai shi abdulaziz ya yi sa'a ni ba ya shi rahama ita ta tsirar da shi ta tai da shi can garin tafawa saboda haka nan ke ga ya tsira ga masu sai da maganin ga na shabu kuma ta tsirar da shi da falusai to ba ka gani ba ha Ram, rahama da kake gani ta yi babban kokari a garin tafuwa saboda ta tsirar da jarirai da yawa da da suke rasuwa bayan aihuwa ke ai mu mun ji magana ga bakin da bai karya dokota sani ya ce dalilin ta ta can shi ya sa mata suke zuwa gidan likita
wallahi ku shirwa wallahi in hangara ta shi ku ba ta muna magani kira Allah mu ina ina ruwan mu da hangara ni dai na gaya muku ke da Allah da annabi ina ta samu damar mu tana can tana neman kuɗin ta
gara da yaji wai wai wai wai wai ai in gaya miki ƙwaryar sama ce da ta ƙasa
bandula ni tun harko ka san da na so da kai wannan motar da a ce sayan ta kai maimakon a ce ka gudu ka tsere da yanzu duk wannan matsala da kake fama da ita da ba ta same ka ba eh?
Eh, lokacin ina cikin talauci ne yaji kana cikin talauci kamar yaya eh? mandula to amma ka ga yanzu ai ai kai yanzu babban mutum ne a cikin yankin ganarar tanga kuma ga alama komi ma sauyawa zashi ko ba haka ba kar ka sa kanka cikin wani rudu ba wai wani kuɗi ne mai yawa ke gare ni ba kaga inda da ne da sai ka sa in nemo maka yan mata har da kuɗi ma jiba yanzu ni yi ta ta wangaje babu bashi tsakaninmu mu ji in gabatar da kai wurin madam sangare a matsayinka na direbanta ayo ni in kamun haka mandula ai ka biya ni in kamun haka ka biya ni kai kokarin gama da mayan mutane wallahi na gamsu na gamsu wallahi tallahi to wai ma a tsan- an tambaye ka kai me ya halaka ka da madan sangaran shi nake so in shi jiba kar kai shishigi cikin harka da ba taka ba ko kuma ka gane kuranka a to ni gani ne kamar eh abun nan ne ko ba haka ba?
yawa ga matan ta zo ina kwana madam sangare eh za za ne samu minti guda wannan shine sabon direban da komar tanka muku sunan shi tanka yana da kwazo da hazaka eh da ima aikin shi kuma yana ima bakin shi wallahi haka ne ina Tom, kwana Allah ya lau. Mu je mu je mu je Aha.
kai ne ɗakin to muhawara.
bismillah ku shiga mota bismillah ku shiga mota madam madam sangare ina kuka ce in kai ku
Na ce kai ni wurin muhawara, ɗakin muhawara.
to ta ina kuke so mu bi ne Duk inda ka bi duk ɗaya ne, ni dai ka kai ni dai kawai.
a'a yau ai in kina so ma madam sai mu bi ta likitan ratanga takan yiwa kina bukata a ƙara miki ɗuran mani
Wace irin magana ce kake ga mini? Ha?
eh saboda takan yiwa mu ci karo da uban ɗan gata na gaske wannan dai mutumin da ya bada mani aka ɗura miki kika hai ɗan gata
Kai wai wane ne? Me kake so da ni?
Ah, ni baki san ni ba ai ai ni mutum ne mai bala'in san kuɗi kuma in gaya miki ma san kuɗi na ya yi inda kike tsammani ai ina fatan kin gane ko Eh, eh, eh. Na gane, na gane.
to yanzu abin da nake so da ki kin gane ko bari mu bi ta wannan hanya ta bakin ruwa dan ita wannan hanya ta yi ko wuce hanya lafiya a garin nan.
shari'ar mutuwar hindatu na ci gaba hilin mashar'anta ya cika tab da mutane 'yan shaidu na bayaninsu ɗai bayan ɗaya turawa ɗan jarida na bin sau da ƙawa abinda 'yan shaidun ke waɗi lauyan hankuri yana matuƙar ganin cewa alkali ya saurari ɗiyarta ita ko batta son haka bayan haka ta ma hana Dokta Sani ya yi magana. A ɗai waje, Laminu yana yi ma Ladi da shawarar cewa ta taimaka ma uwarshi.
Mm, ladidi ladidi don allah ina son abu guda don allah karki ba da mummunar shaida akan ma'aikiyata don wa- idan kika ba da mummunar shaida ho, kin sani kaso za a kai ta ko ko inda kina so ki je kaso ke kuma ladidi yanzu kina so a ce ga kakar ɗiyanki can an kama ta gidan kaso Diba Lamin, ni alkawali guda nake son ta ɗauka mini. Kar ta saki ta kai sunana wajen 'yan sanda.
haba ladidi ya za a yi wanga cin mutunci ha ni jaru ha ladidi ai wanga cin mutunci na A'a mamma, ke fa za a mu shari'a gaba ni ba.
duba ina abin da nake so da ki ki ɗaukan mata wannan alkawari ki ce ba za ki kai sunanta wajen 'yan sanda ba shikenan
wanga cin mutunci da zubda min mutunci ha da walakanci da kika son kimini ha to wallahi ba zan taba yarda ba gaya miki na ni kai Yanzu mamma Jaru, jin daɗi na ne mu je gaban alkali in ba ku shaida ta gaske.
duba dan Allah ku saurara ku tsaya dan Allah ku saurare ni ku ji abin da zan gaya muku ya kamata wukaken na a maida su cikin kube Hmm? mu yi sulhu a sulhunta wannan magana in na keki abin da take so ita ma ta yi abin da muke so shi kenan magana ta huce idan ba mu sulhunta wannan abin ba tsakaninmu akwai matsala nan gaba
jama'a masu sauraron wagga shari'a ta hindatu to shari'a dai ta kawo ƙarshe an yanke ma yaji da jaru hukunci inda yaji zai biyan tarar kuɗi masu yawa ita kuma jaru za ta aikin badala inda za ta hiya gida gida don ta waye ma uwaye kai akan illar da ke tattare da yi ma yara mata kaciya amma kai cu wanga abu duka bai kwaru ba sai lokacin da wata yarinya ta rasu sannan an ka ɗauki waɗannan matakai ya kamata a ce an ɗauki matakin tun ba yanzu ba
Kotu! Kotu!
A zamna. To, muna kiran shaida ta gaba ladidi ta zo.
Ya mai girma mai shari'a, sarakuwa ta jaru mace ce mai kirki da ba ruwanta tana kula da ɗiyana tana kula da tarbiyyar yarana. Ko lokacin da nan ɗauki ciki, aikin komi ne ban nan gayi, ta yi shara ta yi wanke-wanke sai dai in ci in kwanta. Kuma zancen yi ma ɗiya mata kaciya, da ta san da illa ne, da ba ta yi ba.
To, mun gode, koma ki zamna. lauya mai kariya ko kana da magana akan wannan batu yawa na gode malama mai shari'a kamar yadda wannan yarinya ta hudi ladidi ta gaya ma kotu komi ta tabbata mana da kotu cewa jaru mutum ne kirki ce haka ma shi ma yaji mutumin kirki ne na rasa abin da ita wannan haƙurin take nema wanda zai sa ta shafa musu kashin kaji haƙuri wannan hanya da kika ɗauka hanya ce wadda ba ta da kyau in akwai wata hanya ki sake
lauya ina so in koma in yi magana a'a ba fa lokacin magana ba ne ka kuma ki je ki kunna mu wata wutar da ba mu iya kashewa
bai kamata ba a bar su su gai abin da bai kamata
to ke dai na gaya miki ba fa lokacin magana ba ne kuma hankalin ki ya kwanta a mai girma mai shari'a na'am ina iya samun damar in shigo da wata sabuwar shaida
eh yana yiwa idan abokin aikinka lauya mai kariya ya ba da dama ko da yake ma lokacin ya ƙure
ba matsala malama mai shari'a suna iya su shigo da ita
to ai shiru ku saurara muna jiran shaida ta gaba ta zo a matsaya
Inna, na san abin da ya faru bai miki daɗi ba kamar yadda ni ma abin bai min daɗi ba, saboda ina son ƙaunata Hindatu sosai. Ni dai ina jin tsoro, amma lauya ya ce in zo in faɗi saboda ina na abin duk, na san duk abin da ya faru. Inna zan iya faɗi.
In maganar ki kawai babu damuwa, waɗi.
a lokacin da muka je ƙauye ni da hindatu muna zaune a cikin ɗaki muna wasa sai kaka jaru ta shigo da cewa za ta ɗauki hindatu don ta je ta mata zane-zane masu kyau ana nan ana nan sai innanmu ta shigo da shigo wata sai ta je ɗakin tana shiga da fito wata sai na ganta riƙe da ƙaunata hindatu jini a ko'ina ga jikinta a nan ta masu ta kai ta likita a likita a can ta rasu Hindatu ƙaunata ce, kuma ni yayarta ce, ni ya kamata in kare ta, amma ban samu na kare ta ba. Mamaki ya haife mini.
Ishiru Balkisu, iya haƙuri kinji, wannan ba matsala ba ne. Ina so zan bayyana miki wani abu kinji. Tsohi su ne ya kamata su kare Hindatu, kamar su babanki da kakake, kin fahimta? kin yi aikin da ya kamata ki kin gane na ɗage shari'a sai wani ɗan lokaci
kotu kotu
yanzu ku saboda allah ga ganinku alƙalai suna iya yanke ma wa gajaru da yaji hukunci mai tsanani kamar yadda aka ma tsohuwan nan mai ma yara 'yan mata kaciya ko? Haka. Wannan ta jan garin jan suru.
Eh, ita ha.
Ayi ƙarya ta ƙare bori ya kashe boka.
Amma ni ran nan ni na abin tausayi. Ha ga wajen ɗiyan nan hindatu.
Haba.
Kai co.
Wallahi kun gane ya kamata. Ha? Mu yi tankaɗe da rairaye. Ha? Akan al'adun gana mu na gargajiya. Mu raba ɗan duma da kubewa. mu san abin kwarai mu san lala kana da gaskiya wallahi ya kamata a ce yau mun iya kwato incinmu da ɗiyaucin ɗiyanmu mata yara kankana
yauwa balkisu kin ga hakan da kika yi shi ma ai kin yi kokari kuma na ji daɗi wannan hukuncin da kuka ɗauka za ku shi a gari abin da mutane suke faɗi za ku gani
tonton dr sani ma da ya hana ni in zo kotu saboda yana tsammanin ba zan iya yin magana ba gaban jama'a mamma ni wannan abin da na yi ne kawai saboda in ta yaki saboda in kama miki amma mamakin ya hemi ni
Haba ɗiyata Balkisu, ai na yahe miki, na yahe miki.
to yanzu abin da ya kamata mu yi shine mu kaurace ma duk wata kafar watsa labaru saboda kun ga yanzu muna bisa kan hanyar cin nasara Ƙwarai.
to kan mu yi abin da zai bata To, shi kuma da kuta sani ai yayi kokari shi kike gan shi eh ba matsala shi kike gan shi mhm.
ni kuma na ji daɗi sosai da bai zo ba ya ya- ya shaida Haka da inda ya yi hakan to da abokan hamayyarmu za su yi amfani da wannan daman su ce shi ma kwartan matan mutane ne wallahi haka kin ne.
ga wannan kuma abu ne wanda aka tsana a ratanga Gaskiya.
Mamani yanzu ne ma duk na gane abubuwan yanzu ne ma duk na fahimci abin.
Jama'a masu sauraron waga shari'a ta Hindatu to shari'a dai ta kawo ƙarshe. An yanke ma yaji da jaru hukunci inda yaji zai biyan tarar kuɗi masu yawa ita kuma jaru za ta aikin badala inda za ta hiya gida-gida don ta waye ma uwaye kai akan illar da ke tattare da yi ma yara mata kaciya. amma kai cuf wanga abu duka bai faru ba sai lokacin da wata yarinya ta rasu sannan an ka ɗauki waɗannan matakai ya kamata a ce an ɗauki matakin tun ba yanzu ba eh to jama'a ga ma hankuri nan ta huto uwar hindatu wadda aka yi ma shari'a Ah, hankuri ina kwana Ɗan jarida turawa an tashi lahiya ko?
lafiya limi hakuri Ya Wai, aiki.
aiki alhamdulillah wai hakuri kina da niyyar bani amsar tambayoyin da ni miki ko yaya Dan mi zani baka.
to na gode eh hankuri Na'am.
ya kika ga shari'a ga tun harkonta har zauwa ta hukuncin da alkalai suka yanke sun yi miki daidai ko yaya A matsayina na uwa da ta rasa diyarta. Babu sauran jin daɗi. Duk wanda ya kashe maka diya, duk hukuncin da za a yanke a kansa ba zai yi daidai ba. Amma hukuncin da alkalai suka yanke ya yi min daidai. Shi ya bani ƙarfin gwiwa in nemi kuɗi in shiga gari-gari don in fahimtar da uwayen ɗiya a daina yi ma ɗiyansu kaciya.
Eh, a gaskiya wanga niyya da kika ɗauka ta yi daidai kuma bayan haka akwai wani bincike da nake ga yi a nan asibitin da kike dangane da irin shigowar muggan magu- magunguna da kuma mannan da mata ke shahawa suna zama kwarare
kai kai dama kai dan jirgin da nake nema ko lahiya kai ne dan jirgin wani kafar labarin nan ko
malam da allah kai hakuri kawai wani ayyuka nake gai kamar in babu wani kare aiki ayyuka na da babu wani Allah.
aiki wannan labarin da ka ba su ake cewa labarun bogi don haka ba aiki yake ba kai wuce mu ta kuce mu ta za mu ta can zan baka hankuri zo mu ta can zo mu ta can zan maka zan maka zan baka sha- shawari zan baka tamboyi shiga mota shiga mota shiga mota maza
Kai jama'a ku taimaka an tai da turawa ɗan jarida an sa shi cikin mota jama'a ku taimaka ku taimaka ku taimaka da Allah an tai da turawa ɗan jarida.
turawa ɗan jarida ya sha kashi a ratanga kowa faɗi yake kowa yana faɗin albarkacin bakin shi amma su matasan ratanga rabi halima da sauransu suna da abin da ya dame su
Barka dai Rabi. Eh Ramatu ya ne ya kike? Lahiya lau aji za ki ta yi ne? A'a zan je ma'ajijiyar littattafai Salamatu tana can tana jira na. Kin san kwana biyu ta daina zowa filin shakatawa balantana ma a ce filin balo. Allah sauki kin san rayuwa da wannan uwa ta hangara fa sai a hankali. Kai wannan kare ina tsammanin ba hangara bane ba mato ne Allah sauki yanzu wannan bawan Allah ya ƙara bibiyar ki ya koma ga wannan labubuwar yarinyar. Hmm ai yanzu ita ce naman da yake hari. Ai na ga ki yanzu kin bar bashi huska. Ba dole ba ni na bar ma tsoron shi ne dalilin Abdulaziz.
Wayo kin sana tuna da shi, na san kina nan kina kewar shi kawata.
Gaskiya ina kewar shi sosai sai dai ni yanzu ba wannan na sama gaba ba karatuna ne na sama gaba saboda ina so in ƙara shi a ƙasashen turai.
To fata na guda ne, kake ce ta tashan mota zaki tai. Ke ni ba ma wannan ba, wallahi gida nake nema.
Ban gane ba Dr. Sani ya kore ki ne.
A'a ba haka bane. Hakoki ce ba ta barin zuwa a gurin shi kuma kin dai gane dai.
To ki nemi ladidi ku yi shawara mana.
Gaske kike wai, wannan magana ko kin yi tunaninta, ya zan in je in nemi shawara gujen ladidi, bancin kin san mu'amala abin da ke faruwa a tsakaninmu. Ke duba ni tafiya zan yi, ina so in ta gidan kiso.
To Ramatu shikenan sai an jima kai ga salamta can mazam ne.
Ramatu ya ne? Me ke faruwa?
Wai mato na bi ni har bayan gida. Kuma kwantar da hankalinki. Wai kuma yace sai ya koya min da ake sumbata. Gaskiya din nan baya da mutunci ko kaɗan. Ai yanzu nan gidansa zan je sai na gaya mishi gaskiya. A'a bar shi kawai Rabi. To kai yanzu da yanda za ke ki shiga cikin gida ki shiga kawai ni sai na je gidansu na mishi magana gaskiya baya da mutunci ko kaɗan wallahi. A'a bar shi kawai bar shi.
Rabi ta hito daga gidan Ada, kaya a ciccire, kai tsaye ba da ɓata lokaci ba, sai ta nufi ofishin 'yan sanda. Ta samu rike abokiyar ta Halimatu.
Kai soja!
Ni inspector Zina.
Je ka kawo mini mato yana cikin sulur ka kawo mini shi a nan wurin.
Aha to insha Allah yanzu yanzu nan.
Ai sai ya gane kuren shi, sai na ga wanda ya ɗarme mishi gindi a cikin garin nan sai na nuna mishi da cewa doka tana aiki. Ku kuma ku yi zaune nan wurin saboda ku ƙananan yara ne don sai na kira uwayenku na gaya musu.
Wai wai wai ni dai ka a gaya ma ina ta bani so ta sani.
Dole ne a gaya ma mamaki hangara saboda ta san halin da kike ciki.
gaskiya inspector zina kar a kira iyayen mu a gaya musu saboda idan suka ji akwai babban matsala to to to to na ji yanzu ku bari a kamun mato ina da magana mai mahimmanci da nake so in tattauna da ku saboda in gane gaskiya
Inspector gashi. Mutumin banza tsana.
to to to to faɗi ina jinka ina sauraron ka maza maza Eh wallahi Inspector Zina rabu da ita da kanta ne ta zo ta tarda ni gidana babu wani wanda ya takura mata ko kuma ya cilasta mata kuma gidana ne ta zo ta tarda ni ta kawo mini hariwa
yanzu kana nufin wanga yagaggun kayan da kuma raunuka da ke jikina ni na ji mu kaina su inspector zina so yayye mun faɗe ni kuma na nemi yadda zan yi in kare kai kaina kira Allah da ka ta kake ja mini shiri ruwa mini asiri kake bata mini suna kake bata mini suna to kai karamin tukururu ka karbi laifinka tun abun bai yi nisa ba Eh, to haka ne gaskiya ne inspector zina amma ni na so ne in raba rabi da wannan mugun abdulazizin tunda ba mutumin kirki ba ne ba mutumin kwarai ba ne shi ne yasa kuma hatta a garin gana mu na ratanga bai cancanta ba a ce abdulaziz ya zanna cikin shi bai da halayya ko kaɗan na kirki abdulaziz ne kake cewa ba mutumin kware ba to abdulaziz ya fi ka so dubu ko kafar shi ma bas- baka kama ba sakare kawai ke yarinya saurara nan gaya miki abin da biki sani ba abdulazizu lokacin duk lokacin da yake buka- yake da bukata waje na yake zawa in taimaka mishi hatta wajen cuwacuwarsu na magunguna ni ke sa musu hannu ƙarya ne ƙarya ne abdulaziz samson baya irin wannan harka kai kai kai kai soja Bi Inspector Zina.
kama mini shi kai mini shi can cikin sullur in ya je ya yi dogon nazari da kanshi Aha to insha Allah kai huce. Huce. Huce mana. Ah, kai huce.
ke salamatu sai na kai ki likita a duba ki saboda takardun nan su ne za su bani kwan gwiwar da zan kai su wurin shi in ba da su ba ba tan da za a ɗaukaka ƙara in wa'ina ta ta ji na shiga uku gaskiya ni dai na kwammace mu iyayena su sani da abar irin wa'annan mutane suna yawo a gari ki duba fa halkashin kaji yake so ya shafa wa abdulaziz wai da cewa yana safarar miyagun kwayoyi don kawai a manta da zancen faɗan da ya so ya mana to rabi na shi kuma na yarda insha Allah zan ta in gama maki hangara
to ni ma ina so in mata magana kafin nan
Allo Jean Paul. Oui, muna lahiya. Madalla alhamdulillah. Eh, Jean Paul wallahi haƙuri ce nake ta nema bin same ta ba. Na ce bari in tuntuɓo ka in shi ko ka kama mini wurin ganinta. Eh, to to to to to. To na gode. Sai an jima.
Ya ne? Muna laya.
Lahiya lau.
Wai kai barin tambaye ka, ya aka yi an kai wannan wannan zancen?
Wannan yaro ni kai wannan al'amari.
Yo bak san ba ka san hangara ba.
Hangar ma'aikaciyar ka ko?
Eh, tana aiki tana mini aiki dan ta ne ha salamatu. Ya aka yi?
Yaro kawo bakku da wani aiki sai kwartanci. Ka san abin da za a yi. Wannan yanzu yaro tun da an kai shi alliki. Da ya zo kawai tura shi nake gurin oshi.
Barshi, barshi ka san abin da an kai. Yanzu daga wurin juju na hito. Nake mai kula da dosiyar kin ma shi ke kula da maganar komi da komi. Nake ka in kare ji wannan zancen nake ya bari. Kenan yanzu har na kai na ta haurin prokirar. Nake sam sam bana son in ji wannan magana.
kai baka sani bane habba san gani na sanka amma duk da wannan wannan yaro in ya zo kawo tura na shi nake gurin uwar shi tana can turai yanzu ita tsammani take ta gudu ta bar shi to zai je ta rabar barshi zai je barshi ta rabar barshi diba kaga wannan kudi ne kikin envelope kin ga To.
ka dai ka biya bashin da ake bi ka Yawwa, san gari, Sauran ashe ka ka yi gani.
bukatan ka San yanda gari, kake so ashe ka Eh, gane na sa- eh, habba.
habba matsala gare ni To- ga to shi nan shikenan.
kididin bashi ya kamar ya kashe ni to shikenan Habba, shikenan ka da dai ka kula kowa ma ka ta bayi ai ina tsammani wani gubernar wani furfe shugaban kasa ma ya san ka
to sai jima Madalla, sai wannan jima abu ya kyau to to Ah, yau ainihin gaba ta kai da gobarar titi. Wani ai lahiya lahiya. Wani wurin jin karamai.
Ma saurare, wai shin ba shari'a ta ƙare ba? Amma fa, su ada an ƙetare rijiya da baibai. Wai, da hankuri da ladidi za su samu kwanciyar hankali kuwa? Kai, wannan al'amura a rikice suke fa. a cakule ne fa kuma warware su sai in mun bi shirin rayuwa kenan sau da ƙafa saboda haka mu tarbi shirin